أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير shi Allah Ubangiji ɗin nan wanda sama da ƙasa da dukkan komai yanayi masa tasbihi wa in min shay la yusabbihu bihamdihi din nan to lahu mulku samawati wal mallaka sama da ƙasa din nasa ne subhanahu wata'ala shine mai sama shine mai ƙar shine mai komai shine mai kowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iqra'u al-musabbihat fa inna fiha ayatan khairun min alfi aya yace surori masu sabba sabba yusabbihu sabbihu dinnan ku rika karanta su a cikin su akwai wata aya ta fi aya dubu ubangiji mai kususiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi a wani sahabi yana kare da shi a masallaci yace kafin mu fita sai na gaya maka aya wadda take mafificiyar aya a cikin alqur'ani ana tafiya sai sahabi ya rasulullah mun yi kusan fita daga masallacin fa ka ce za ka gaya mafificiyar aya cikin alkur'ani yan sai ce masa ayatul kursi to aya mafi girma cikin ayoyin qur'ani ayatul kursi aya mafi girma bayan ayatul kursi sai suratul ikhlasi ayoyi kenan guda hudu sannan sai laqad ja'akum amma ko akwai wata aya annabi ya ce ta fi aya dubu domin wancan an ce mafificiya ce ba faɗi iyakan fifitarta ba to malamai sun sha nema a cikin wace aya ce ake nufi wani ya ce ai ita ce aya da take ƙarshen suratul hashir wato lawan zalla to nan ko yasa suka zama ayoyi amma ibnu kasir ya ce ita ce huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim wa huwa shi Allah qadirun mai iko ne ala kulli shay'in in an ce Allah mai iko ne akan kowane abu to ba a toge komai sai dai abinda bai ga daman yi ba ina da ikon yin komai sai dai in bai ga daman yi ba ba zai yi ba ainihin kowane abu Allah ya san shi ko menene yana cikin ilimin Allah da abin da zai yi da abin da ba zai yi ba da abin da yake na farko da na ƙarshe da komai da kuna cikin ilimin Allah amma in ana nufin za a yi abin to sai a miƙo shi daga daga daga ilmu sai ya dawo irada to in ya dawo irada in za a yi shi ne in za a yi shi ne to sai irada ilmu ya gaya mata yadda za a shirya abun da lokacin da za a yi abun idan irada ta karbi umarni daga ilmu an shirya abun an faɗi lokacin abun an faɗi yadda za a yi abun to in lokaci ya yi sai irada ta miƙa wa kudura ta zartar da abin da za a zartar wanda ba za a yi ba a kaiwa kudura sai ya tsaya cikin ilmu da irada ba zai je kudura ba to amma in za a yi shi ita irada ita ke zana filan filan wa kudura ga yadda za a yi kuma ga lokacin da za a yi ga yadda ike to da an miƙa kudura to sai ta zartar innama amru iza arada sai irada ta yadda innama amruhu iza arada shay'an an yaqulu kun sai kudura ta kama ta bada shi kun fa yakunu sai ya zama kuma shi Allah kadirun mai iko ne ala kulli shay'in to wannan ya hada komai da komai in an ce maka Allah yana sama yana kan al'arshi karka damu haka ne in Allah ya ce maka yana ko ina karka damu haka don ya ce shi mai ikon yin komai ne ya za ka tare shi bismillah
هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الله أبنجي شيني الأول نفرقو وندفرقو سباشي دفرقو huwa al'akhiru shine na ƙarshe wanda ƙarshensa ba shi da ƙarshe huwa zahiru shine bayyananne wanda ba abin da ya isa ya rufe shi Allah yana kirari wa kansa yana cewa ma kunna ga'ibin ni ban taɓa kuya ba a mutum da yake baka da wani abun gani sai ido to la tuzikul absaru ido baya riskarsa da kana da wani abu da zaka ga Allah da shi banda ido da ka gan shi don baya ruhuwa huwa zahiru a bayyane yake kuma ya ce wa ma kunna ga'ibin ni ban taɓa buya ba to amma la tudriku al-absar ido baya riskarsa da kana da wani abun gani banda ido da kaga Allah to amma ido ne kadai abun gani ido ku bai isa ya ganshi ba a nan duniya sai an je lahira an canja masa ido na temporary ya tafi sai idon permanent ya dawo na lahira to shine zai iya ganin Allah wujuhun yawma idan nazira ila rabbiha nazira kafirai kuma sun wa'in yawma idan an rabbi yawma idan lamhajubun kafirai kan za a tsare su ba za su ga Allah ba a huwa Allah shine al-awwal al-akhir wal-zahir wal-batin shine al-zahiru a bayyane ba abin da ya isa rufe shi وهو الباطن شيني أبوي وند إدو بي إسي غنشبا لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار آه ونن هو الأول والآخر والظاهر والباطن إنن annabi ya fassara shi da fassarar da ba ta bukatan ƙari ko wani bayani annabi yana cewa huwal awwalu laysa qablahu shay Allah shine na farko ba wani abu kamun Allah Allah shine na farko huwa al-akhir wa laysa ba'dahu shay Allah shi na ƙarshe ba wani abu bayan Allah don bai da iyaka wato laysa li awwaliyati ibtida'un wala li akhiriyati inqida'un farkon sa bashi da farko ƙarshen sa bashi da ƙarshe huwa zahiru annabi yace shi Allah shine a bayyane laysa fawqahu shay'un ba wani abin da yake sama da shi wanda zai rufe shi anan idan ka karanta hadisin da yake cewa ubangiji zai sauko in sauran dare awa biyu wato sudusin dare saboda karban gafara masu neman gafara saboda karban addu'an masu neman biyan bukata haka ne amma yadda hankalin dan adam ba zai iya kamawa ba ne kuma ko malaminka in bai gaya maka abin da baka ganewa ba to iliminku ya zama ɗaya ko malamin ka ne duk kullum abin da ya gaya maka ka san shi to ilimin ku ya zama daya dole ya gaya maka wani har ga wata wani ban gane ba balle annabi balle Allah duk abin da ya gaya maka ka gane wane kai abin da ka gane ya ga dama ya gane da kai ka gane ka gode wanda ba gane ba dole kai imani da shi kai ne allazina yuminuna bil ghaibi dole kai imani in kai musulmi ne laysa fawqahu shay ba abin da ya rufe Allah huwa zahiru laysa fawqahu shay huwa al-batin laysa dunahu shay ba shine Allah a koye babu abin da yafi shi koya subhanahu wata'ala anan kaga ya hada komai da komai farko ba komai sai Allah karshe ba komai sai Allah a bayyane ba komai sai Allah a boye ba komai sai Allah to me ya sauraban da Allah to me ya sauraban da Allah subhanallah wa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa bi kulli shay'in alim Allah yana sane da komai ilimin sa ya kewaye komai
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينفع يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي آه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير آه يعلم ما يلج في الأرض Allah shi ya san abin da yake shiga cikin ƙasa na gawayen mutane da gawayen ƙwayoyin da ake shukawa ko wanda ake dasawa shi ya san kuma ruwan da yake shiga cikin ƙasa shi ya san duk abin da yake shiga cikin ƙasa hazo ne menene komai duk abin da yake cikin ƙasa a cikin sanin Allah ya lau ma ya riju fil ardi wa ma yakhruju minha wallazi khalaqa as-samawati wal arda Allah inna huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh يعلم ما يلج الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء هو معكم أينما كنتم والله ما تنفسون هو شيء الله إنن شيني خلق السماوات والأرض في ستة أيام shine ya halicci sammai da kasai a cikin kwana shida kamar yadda ya faɗa mana cikin suratul fussilat kula innakum la takfuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmayni wa taj'alu andara zalika burada fajala fiha rawasi min fawqiha baraka fiha qadra fi aqwata fi arba'ati ayamin سواء للسائل ثم سئل السائل دخان فقال وجردت يا طوء لو كان قاتل يا طائف اتينا طائم فقضينا سبع سماوات في يومين شيء بيو da biyu da biyu fi sittati ayamin kenan Allah shi ne ya halicci sammai da kasai da abin da yake tsakanin su a cikin kwana shida da ya ga dama da ya halicce su a cikin abin da ya kasa kiftawar ido da kumfa ya kunu amma haka ya ga dama kamar yadda ka gani yake yin ɗan adam ruwan maniyi kwana arba'in gudan jini kwana arba'in nama kwana arba'in kashi kwana arba'in a rafta rafta akan kashi ɗin kwana arba'in sannan a shiryo ɗan adam kwana arba'in kwana arba'in sau bakwai kamun ya fito da mutum kaga wannan a in ka shuka gero ko dawa ba ta yin haka kamun ta fito sannan kuma raƙumi da saniya da akuya tinkiya in sun haifi ɗansu ran da suka haife shi ran nan zai tashi na kada wutsiyarsa yana tsaye amma ɗan adam in an haife shi to kawun bai tashi ya tsaya sai an kai wajen gaba da wata tara haka dai Allah in ya ga dama yi abu da sauri in ya ga dama yi abu da yadda ya ga dama halittar sama da ƙasa da abin da yake tsakanin cikin kwana shida in dan ya koya wa mutane yin abu a hankali ne da ya ga dama da ya yi su a cikin abin da ya kasa imtawar ido fi sittata yamin sun mastawi alal arshi sannan ubangiji ya daidaita akan al'arshi istiwa an yaliqu bihi irin daidaita wadda ta cancanta gare shi irin wadda yake nufi wanda ba mu da iko mu gane al-istiwa ma'lumun wal kayfu majhulun wasu auren misli hadha ghulun wa bid'a wani ya tambaye imam malik fassaran ar-rahman alal arshi tawi sai ce ah larabci yanke istiwa da larabci ko wani balarabi ya san istiwa amma yaya abin yake ba wanda ya sani inda ya shafi Allah ne kuma irin wannan tambaya shishigi ne cikin addini ko bid'a ne kada sake min wannan irin tambaya to mutan da ba sa so a yi musu tambaya irin wannan amma yanzu rika shiga irin wannan ana gigi ta hankulan yan uwa jahilai ba kyau ubangiji ya ce ya daidaita bisa al'arshi kuma ya ce yana tare da mu duk inda muke kuma ya ce wasjud waqtaribi kai sujada ka zo kusa da shi qur'ani kenan hadisi kuma yana cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbi fi halati sujudi lokacin da bawa yafi kowanne lokaci kusa da ubangijinsa to lokacin da ya sujada kuma annabi ya ce kar ku yadda in kuna sallah ku tofa kaki a gabanku domin do- mai sallah lokacin da yake sallah Allah yana nan a gabansa tsakaninsa da kibla kuma ya ce in ka jefa gugarka cikin cikin rijiya sai ta tadda Allah kamun ta tadda ruwa mutum da yake ala kull wa huwa ala kulli shay'in qadirun shi mai ikon komai ne laysa kamili shay'un ba abin da yake gaba da shi kai ka sallawa mana amma kace dole sai ka dabaibai shi ne ka sa cikin dan hankalinka dan iliminka tukuna to Allah dai ya daidaita bisa al'arshi kuma yana tare da mu duk inda muke kamar yadda ya faɗa shine yace ar-rahman alal arshi tawidi shine yace huma kuma aina ma kuntum shine yace ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabin wala khamsatin illa huwa sadisun wala anna min zalika wala kullu aina ma kanu duk inda mutum uku suka shiga suna ganawa kar su sake akwai na hudu su shine Allah inji Allah fa in su hudu ne na biyar din su Allah in su biyar na shidan su Allah to ko sun fi haka ko sun kasa haka Allah yana nan tare da su ma yana cewa wani wuri wa ma takunu fi sha'anin wa ma tadlu min min qur'anin wa la tamnu awal illa kunna alaykum shuhudan istufiduna fi duk abin da kake ciki kai dan adam ko karatun qur'ani ko wani sha'ani kake shiga duk abin da kake shiga ciki ka tabbata wannan tare da kai to tunda Allah ce yana tare da mu duk inda muke don me za mu yi imani da wasu ayoyin qur'ani mu kafirce waɗansu mu ce dole sai hankalinmu ya gano a'a a sallama wa Allah abinda ya faɗa aka gane a gode abinda aka faɗa bai gane ba dama shi yafi yawa wane mu da gano abinda yake nufi sai mu sallama mu yi imani kawai o ma kuma aina ma kuntum sun matsayi alal arsh ya alamu shi Allah ya alamu ya san ma ya lidi filardi abinda yake shiga cikin ƙasa na ruwa da gawaye da kayan shuke-shuke da hazo da kowane abu dai mai shiga ƙasa wa ma ya kuruji minna Allah shi ya san abin da yake fitowa da ƙasa kayan tsire-tsire da tashin duniya da dukkan abin da yake fita daga ƙasa ya sama wa ma ya kuruji minna wa ma ya zilu minna sama Allah shi ya san abin da yake zubowa daga sama ya yi ƙasa su ruwa din su hazo din wa ma ya ruju fiya da duk abin da yake hawa sama ya yi sama kamar su hayaki kamar su addu'a kamar su ibadu da rayukan muminai duk da abin da yake shiga sama kenan wa ma yanzu ba sama rubiya wa huwa ma'akum aina ma kuntum kuma yana tare da ku duk inda kuke larabci ne in ji Allah ba tawili Allah yana tare da mu duk inda muke laysa kamili shay'un bai kama da komai kuma dama ka kwatanta wani abu ya dace da yadda Allah yake wane kai وما أينما كنتم والله بما تعملون بصير الله ينا غنين duk abin da kuke aikatawa
له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور النبي أنا زوني صلى الله عليه وسلم mai bara ya yi bara ummul min aisha ta dauki dabino za ta kai masa sai ta dan shafa masa turare annabi yana kallo sannabi ya ce wani irin ilimi ne wannan yau ko za a bada sadakan sadakan dabino sai an shafa masa turare ya rasulullah ka san sadaka sai ta shiga hannun Allah kamun ta yi hannun mai karba ba gara ta ji tana kamshi ba ta fahimci wa ya kuzu sadaqat yakbalu taubata wa yakuzu sadaqat shi Allah shi ke karban tuba shi ke karban sadaka kamun ya isa nun almajiri lahu mulku samawati wal ard wa ila Allah turja'ul umur mulku samawati mallaka sama wal ard da mallaka kasa duk gabaki ɗaya nasa ne shi Allah wa ila Allah turja'ul umur dukkan al'amura wanda kuka sani da wanda ba ku sani ba duk gabaki ɗaya masu kowawa ne zuwa ga Allah
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور Allah din nan shine yulijul laila fin nahiri mai shigar da dare a cikin rana wani lokaci rana ta fi tsawo to aikin ta ya shiga cikin cikin dare kenan wa yulijul nahara fil laili kuma yakan fitar da rana a cikin dare wani lokaci dare yayi tsawo rana ta yi kaɗan wannan ya shiga cikin wannan wannan ya shiga cikin wannan wani lokaci kuma su yi daidai in rana ta dawo khatul istiwa yuliju layla fi nahari wa yuliju nahara fi layl wa huwa alimun bi zati sudur wa huwa shi Allah alimun shine masanin bi zati suduri abin da kira za suka kumsa shi yake sane da abin da yake cikin zuciyar mutane cikin zuciyar kowa Allah yana sane da abin da yake cikin zuciyar kowa ya lau wargar karena insana wa na'lam ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nanu aqrabu ilayhi min hawlil waridi ni na halicci dan adam ni na san waswasin da yake cikin zuciyarsa don nafi kusa da shi a cikin nafi kusa da shi akan igiyar rayuwarsa ta cikin wuyarsa
آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير bayan wannan kirari da Allah ya yi wa kansa babu abin da ya saurawa kafurai kawai sai su zo su yi imani da Allah da manzon Allah wannan kirari da Allah ya yi wa kansa shine mai sama shine mai kasa shine mai rayawa shine mai matarwa shine mai shigar da abubuwa cikin ƙasa shine fitar da abubuwa cikin ƙasa shine mai saukar da wasu abu a sama ya hawar da wani abu daga ƙasa zuwa sama shine yake tare da kowa yake tare da komi duk inda komi yake shine mai istiwa ya kan al'arshi to banda imani ba abin da ya saura yanzu kan dukkan kafiri sai ya imani da Allah ya san Allah nan ba wanda ya cancanta a kadaita shi a bauta masa wannan mai wannan sifofi saboda haka ake kira aminu billahi wa rasulihi ya ku mutanen makka kafirai ya ku mutanen duniya kafirai aminu billahi wa rasulihi ku zo ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tsakanin Allah da annabi kenan kullun yace Allah sai yace annabi kullun yace Allah sai yace annabi aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi kuma ku ciyar da dukiyar da muka sa ku khalifofinmu a cikin dukiyar komi nawa ne tunda yace lahu mulku samawati wal ardi dukkan abin da yake sama da abin da yake ƙasa mallakarsa ne to kai ina naka duk abin da ka nuna ko a sama yake ko a ƙasa to sama da ƙasa duk kayansa ne to ina naka sai dai ya yi shari'a ya ba kowa irin nasa ya ce wannan abincin nawa ne ne wannan kuɗin nawa ne ne waɗannan dabbobin nawa ne ne wannan gidan nawa ne ne wannan mulkin wuri kazan nan nawa ne ne shine ya bayar majazi amma yana hannunsa ne shine mai mulkin gaskiya saboda haka kai khalifansa ne a cikin abubuwan nan idan ya ce ka bayar ka bayar in ya ce ka bayar ka hana to ka kaɗe zai ɗaure ka sannan kuma in ka bayar inda bai ce ka bayar ba ka yi mubazzaranci zai kore ka ya haɗa ka ya ɗaure ka tare da shaidan inna mubazzina kanu ikhwana shayadi saboda haka ne ubangiji yake cewa ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah ku ciyar da dukiyar da ba ta ku bace Allah ne ya goye da ku wakilansa akan dukiyar almalu lillahi al'abdu lillahi wato dukiya ce ta Allah Allah ya ajiye ka kaman ma'ajin banki wato kaman ma'aikacin banki ne kai na Allah akan dukiyar ka wato kaciya mai biya saboda haka in mutum ya kawo bauta ta gaskiya tunda ba a rasa kuɗi a bankin Allah kam to sai ka bayar sannan ku in kawo bauta ta ƙarya in ka biya ka yi mubazziranci kenan za a ɗaure ka in dai bauta ta fojire ce ka biya to za a kama ka domin ka yi mubazzaranci saboda haka ne yake daidai an ku bayar idan mutum ya yi riya to ya yi mubazzaranci idan mutum ya bayar a banza ya yi mubazzaranci amma in ya bayar inda zai amfani kansa ko zai amfani bayin Allah ko a duniya ko a lahira to wannan Allah ne yace a yi ka yi daidai sai ka lada a daɗa kusatar da kai wa fi ku ciyar da mimma ja'alakum mustakhlafi na fihi abinda Allah mai da ku khalifofinsa a cikin wannan dukiyar wa fi mimma ja'alakum mustakhlafi na fihi fallazina amanu minkum wa anfaqu duk waɗanda suka amsa wannan gayyata wannan kira ta cewa ku yi imani da Allah da manzon Allah ku ciyar duk waɗanda suka aikata suka amsa fallazina amanu billahi wa rasuli duk wanda suka yi imani da Allah din nan wa rasulihi da manzonsa din nan wa anfaqu suka ciyar kamar yadda muka bada umurni lahum ajrun kabir Allah bai Allah zai ba su wani lada babba فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير duk wanda suka amsa wannan kira suka yi imani da Allah da manzon Allah suka ciyar saboda Allah ko zakka ta farilla ko kyauta ko taimako ko, ko, ko bayarwa saboda jihadi duk dai ta wajen hanyar Allah to wannan lahumu ajrun kabir Allah ya ce suna da wani irin ladan da bai faɗi iyakan girmansa ba amma yana da girman gaske وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد خذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين أنا ما في طريقة تجانية طريقة تجانية الله ينسو أي ينسو مياك إن الله يحب التوابين ya ce wasu kula kasiran la'allakum tuflihuna wa tubu ila jami'a ayyul min la'allakum tuflihuna amma ya ce ya ce faman sha attakhadha ila rabbi sabila sai wanda ya ga dama ya dauki wannan hanya har zuwa ga Allah saboda haka Allah yana so ayi yana son bai amma bai ce dole ba sai wanda ya ga dama amma daga mutum ya ga dama ya shiga sai ya zama nuzuri a kansa wato ba ka ce wato wa hu bil adi nal adaka na mas'ulan idan an shiga ba a bari domin za a baka istighfari ne da adadi da salatin annabi da adadi da la ilaha illallah da adadi da lokaci kuma da niyyan bautawa Allah saboda haka in an shiga ba a bari na ɗaya kenan na biyu ba haɗa tijjaniya da wata ɗariƙa dukkan ɗariƙun wale ɗari uku da goma sha uku nan masu kaiwa ne ga biyan bukata don sun gaji ne annabawa ɗari uku da goma sha uku to amma ita tijjaniya ba haɗa ta da wata ɗariƙa na sharaɗi na uku ba a ziyaran wasu waliyai sai wanda suke cikin ɗariƙar tijaniya wanda ba ta cikin ɗariƙar tijaniya muna son su muna ganin girman su amma ba za mu je gidan su muna bara ba kulawa da sallah da yinta cikin jama'a domin an ce dan ɗariƙar tijaniya kar a ba da tijaniya sai musulmi duk wanda ba a ganin inda yake sallah ba a san wani iri ne ba saboda haka ake cewa lalle a kula da sallah cikin jama'a sannan girmama iyaye da musu biyayya shehu tijani ya ce mutum biyu in ba sun tuba kar a ba su ɗariƙarsa wanda baya biyayya wa iyayensa matar da ba ta biyayya wa mijinta kar a ba su ɗariƙa sai dai in sun tuba sun ce sun canja hali za su yi biyayya wa iyayensu za ta yi biyayya mijinta biyayya wa iyaye jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a an samu jabuwa ko ba a shanta ba kuma a sa tsoron Allah a zuciya saboda tsoron Allah ya ba mutum daman aikata abin da Allah ya ba shi umarni da nisantan abin da Allah ya hana za ku iya to na ba ka dai gashi ta yanka sai ka ka alhamdulillah na ba ka dai gashi da ka sai ka karɓa na ba ka ɗaiga shehu tijjani ka je ka karɓa na ba ka ɗaiga shehu tijjani ka je ka karɓa Allah ta zikin ku je ku tambaya koya muku wasu rizma rabbika bukratan wa asila ku je koya muku lazimi da wazifa da zikirin juma'a amma lakum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mithaqakum wa in kuntum mu'minin wa ma lakum wai me ya same ku ne la tuminuna billahi me ya same ku ne ba za ku yi imani da Allah ba war rasul ya kullum manzon Allah yana nan yana kiran ku litu'minu bi rabbikum saboda ku zo ku yi imani da Allah ubangijinku mai renonku wanda ya halicce ku wanda yake ba ku iskar da kuke shaga yake ba ku ruwan da kuke sha yake ba ku nonon da kuke sha yake ba ku abincin da kuke ci yake ba ku nama yake ba ku lafiya yake ba ku komai da komai me yasa ba za ku yi imani da shi ba annabi ko yana kiran ku wa rasul ya duku tu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki alƙawari da ku in ku in kun in ku zo mu'minai to za ku ji daɗin duniya za ku ji daɗin lahira an yi wannan alkawari da kowane mumini tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiyan matalul jannati lati wu'ida al muttaqun fiha anharu min ma'in ghayr in kun yarda da wannan to akwai alkawari tsakanin ku da Allah za ku shiga aljanna ko kuma a alkawarin da aka dauka yawma adastu bi rabbikum ranan da Allah ya yi mu muna tsababbu ba kawo mu duniya ba ubangiji ya kira mu muna tsaba ya ce mana alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba saboda tsoron tajallin Allah duk sai muka lalace muka narke muka ɓace muka kuma kaman babu sai annabi ne ya amsa ya ce bale sahun gaban da ke tare da shi duk suka amsa suka zama annaba bale bale bale sahun baya suka zama siddiƙai tsakaninsu da Allah akwai hijabi ɗaya shine hijabi annabci sahun baya suka amsa su ma suka ce bale bale sahu biyu tsakaninsu da Allah wato sahu siddiqai suka zama shuhada'u sahun baya can ya amsa ce bale su ba suka amsa suka ce mu ma haka ne suka zama salihai tsakaninsu da Allah akwai shuhada'u akwai siddiqai akwai annabawa sauran wada kuma sai muka amsa baitul izzati zuwa madina yunazzilu kenan nazzara bayan daga sama ne lauhul mahfuz zuwa baitul izzati sama ta duniya sai ce anzala kuma shine yunzil mai sassaukarwa a cikin shekara 23 ala abdi wa bawansa ayatin
وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير فما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله ما تعملون خبير ana ta kiran ku ku zo ku ba da dukiyarku saboda Allah saboda jihadi ko saboda zakka ko saboda taimako ana kiran ku zo ku bayar amma da kuma Allah tun fiku fi sabilillah me ya same ku ne ana kiran ku ku zo ku kashe kuɗi saboda Allah ba za ku kashe kuɗin saboda Allah ba don jihadi ko don zakka ko don kyauta ko don taimako ko don ginin masallaci ko ginin makaranta in ko baka bayar ba ma walillahi mirasu samawati Allah zai kashe kai gaji kuɗin ya ce ka bayar baka bayar ba ya kashe kai ya gaji kuɗin don zai raba wa waɗanda suka saurar da rai ne su ma za su mutu ya raba waɗanda suka saurar da rai da ƙarshe zama duk duniya ma ba kowa Allah ya gaji komai inna na hannari su larda man alaiha wa ilaina yurja'u Allah ce ni ne magajin dukkan abin da yake bayan duniya duk duniya da abin da yake bayan ta duk za ka zo ka ga ba kowa ba komi sai ni kadai ina kira ina ce liman mulkul yawma walillahi mirasu samawati wal gadon kayan sama da gadon kayan ƙasa duk na Allah ne in ka bayar saboda Allah ka samu lada in baka bayar ba Allah zai kashe ka ya gaji kuɗin ya gaji dukiyar walillahi mira samatar la yasawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal amma yanda infaqi yake man anfaqa min qabli al-fath wa qatal duk mutumin da yayi imani kamun ayi hijira sannan ya yi sadaka ko ya ba da kuɗin jihadi kamun a yi hijira wato kamun a yi fathu makkata la ya su minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal wan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi hijira aka umurce shi da hijira din a cikin watan Jun 622 na miladiya farkon watan Rabiul Awwal shine hijiran da aka fara ɗaukan kenan a zamanin sayyidina umaru to da ya tashi ya koma madina sai Allah na ce lalle lalle kowa ma ya tashi ya koma madina kowa ma kowa ma ya tashi ya koma madina idan mutum ya ki tashi ya koma madina me zai hana shi tashi gidajensa danginsa matansa ƴaƴansa dukiyarsa in ya ki to ya saurari abin da zai same shi lalle a ƙaura koma madina to ana tashi ana komawa madina a cikin shekara takwas wato shekara bakwai a na takwas to duk wanda ya ƙaura wannan lokaci yana da wata darajar da wani baya da ita amma waɗanda duk da haka ana duban waɗanne ne na farko as-sabiquna al-awwaluna su abubakar su umaru su usmanu su aliyu su sa'adu su sa'idu su talhatu su abdurrahman bin da sauran waɗanda suka musulunta tun farkon farko to waɗannan suna da wata darajar da wani baya da ita har zuwa lokacin badar to na badar suna da darajar da duk wanda ya zo daga bayansu darajarsa ba ta kaiwa darajar waɗannan mutane to daga nan kuma sai bai atu ridwani shekara ta shida to duk wanda suka yi suka suka yi musafa da manzon Allah suka yi masa mubaya a gindin bishiya din nan duk wanda suka zo daga bayan su darajar su ba ta kaiwa darajar waɗannan to su Khalid ibn Walid su Amr ibn al-As bayan Hudaybiya ne suka musulunta a cikin lokacin da ake cikin alkawarin da aka rubuta din nan na Hudaybiya suka musulunta to wata rana tunda suka musulunta a lokacin da shi khalid ya zo su amurkun a suka zo annabi ya ce sai shi khalid walid ya ce ya rasulallah ka roƙa mini allah ya yafe mini abubuwan da na yi na baya domin ya wahal da sahabbai musamman ranar uhudun nan ya yi dalilin shahadar musulmi da yawa ya ce ka roƙa mini allah ya yafe abubuwan da na yi maka baya al-islamu ya jubbu ma qablahu duk abin da mutum ya yi tun bai musulunta ba daga ran da ya musulunta shi kenan wancan ya zube ya lalace ya faɗi ya ce kai na nan ina ganin ka da hankali tun tun na san hankalin nan naka ba zai barka ba sai ka shigo musulunci amma duk da haka da ya taɓa mutuncin a cikin sabon nan al'ashatun bashi ɗayansu annabi ya yi ta masa faɗa wallahi ku kiyaye min sahabbaina wallahi ku kiyaye min sahabbaina shi wanda ake masa faɗan fa sahabi ne amma wai sahabin da ya taɓa ya riga shi zamowa sahabi ku kiya min sahabbaina ku kiya min sahabbaina wallahi da mutum zai ba da sadakan zinariya kamar udu din nan sannan sahabi na ya ba da mudun sha'ir to ladan da wancan mai dutsen udu na zinariya ladansa ba zai kai ushurin ladan mudu ɗaya na sha'ir na sahabi na ba ko ma rabin usuri to su ma fa na farkon farko kenan sahabban ma ake gaya musu ka balle mu da muka zo daga baya saboda haka musulunci yana kiyaye rige kamar yadda ka san aikin soja wanda ya shiga da safe a rannan wanda ya shiga da yamma kaninsa ne a martaba shi na safen nan na yamma shi zai sara masa in sun gamu wansa ne to haka musulunci yake a jere a jere shi yasa Allah yake cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fajr wa qatal man anfaqa min qabli al-fajr wa qatala duk wanda ya bada ya kashe kudin sa saboda Allah kamun shekara ta takwas aka yi fatu makka ta din nan wa qatala ya bi manzon Allah aka yi jihadi da shi kamun fatu makka ta shekara ta takwas din nan to la yastawi ba za su yi daidai da waɗanda za su biyo baya ba وقد أولئك su na farkon nan a azamu darajatan sun fi waɗanda suka biyo bayan su daraja la yastawi minkum man anfaqa min qabli wa qatal ulaka a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu sun fi sun fi mutanen da suka kashe kuɗin saboda Allah daga baya wa qatalu kuma suka yi suka yi jihadi na farkon nan sun fi su daraja a wurin Allah لا يستوي منكم من انفق من قبل فيقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى amma dukkansu da na farkon da na ƙarshen duk Allah ya musu alƙawarin shiga aljanna amma kowa kowane kani ya san ya san wansa yanzu nan in yi ta wansa a cikin masa mutunci a fadan manzon Allah saboda haka a kiyaye martaban girma in mutum ya fi ka shekaru musulmi dan uwanka to in ba ka fi shi ilimi bane to fa mutumin dan wanda ya fi ka shekaru in ba ka fi shi ilimi ba, ya fi ka dole ka kiyaye masa mutuncin mutun- mutuncinka annabi yana ce dukkan yaron da ya girmama babba shi ma in ya girma Allah zai sa yara su girmama shi to idan an zo an haɗu wannan ya fi shekaru wannan ya fi ilimi to sai a gabatar da wanda ya fi ilimi ɗin to sai aka samu wannan ya yana da shekaru wannan yana da shekaru wannan yana da ilimi wannan yana da ilimi to nan ko sai a duba wane ne ya fi ilimin wane ne ya fi shekaru to shine a gaba a tartibin musulunci musulunci bai yadda karami ya zagi babba musulunci bai yadda karami ya rena babba bai yadda saboda haka wannan shine sunnar da manzon Allah Allah ya ajiye masa shi ma sunnan ta ya bi haka la yastawi minkum munafiqun min qawli fa qatalu ulaka azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu husna amma duk Allah ya kyakkyawan alƙawari na shiga aljanna da su na farkon da na tsakiyar da na ƙarshen wallahu ma ta'maluna khabir ya ku jama'a duk abin da kuke aikatawa Allah yana sane da shi
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم a nan ne sai na ali ke cewa duk mutumin da aka kawo min labari ya fifita ni akan abubakar a kawo mini shi in masa bulala tamanin na ƙarya kuma kar a ƙara karɓar shaidarsa sai na ali ba wanda in sun zo wuri ya yi wuri ga abubakar ga umaru ali ya ce abubakar wuce kai ne babba abubakar ce kai wuce aliyu kai ne kusa da annabi kai kaninsa ne kai kai surukinsa ne a cikin gidansa ka girma da a duk da kai ne babba wuce sai an yi jayayya haka amma da aka zo aka sabbai suka zaɓi abubakar kuma sun yi daidai bayan abubakar abubakar ya naɗa umaru kuma ya yi daidai bayan umaru sai aka kira sai na ali a, domin umaru ya sa abin ne tsakanin mutum shida yace ni ba zan naɗa muku wanda zai shugabance ku ba zan dauki nauyin ku ina da rai ina dauke nauyin ku bayan na mutu kaman Abubakar ba zan iya ba amma ga mutum shida duk wanda kuka zaba zai yi daga cikin mutum shida sai mutum uku suka mai da lamarin su akan mutum biyu sai ya zama mutum daya ya saura da mutum sai mutum mutum daya ya saura mutum biyu suka saura da mutum daya to mutum biyu da suka saura da mutum daya mutum biyun nan su ne Ali ibn Abi Talib da Usman ibn Affan sannan Sa'd ibn Abi Waqqas ko Abdurrahman ibn Auf shi kuma ce ni kuma ni ne zan yi nadi aka kira dukkan mutanen Madina a zo yau za a nada magajin Umaru sai aka kira sai na Ali aka gana da shi kai alkawari tsakaninka da Allah in mun zabi Usmanu zaka bi shi ke na yarda aka kira sai na usmanu aka gana da shi shi kada ka ce kai alkawari tsakaninka da Allah in muka nada aliyu zaka bi shi yace na yadda to aka aka iso wajen nadi aka kira sai na ali kace bismillah sai na ali ka zo ya zo gaban mai nadi yace za mu nada ka ka zo khalifan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan abubakar da umaru kuma za ka biyar da wannan al'umma akan kitabu wa sunna kuma da sunnatu abubakar da sunnatu umar in ka ɗauki wannan alkawari za mu naɗa ka ka zama khalifa yace zan ɗauki alkawari zan biyar da wannan al'umma akan kitabu wa sunna sai yayi shiru bai ƙara guda biyun ba dalili ka san sha'anin malami dukkan waɗannan suna bukatan ilimi wajensa abubakar in abu ya turnuke aliyu ake nemo ya warware umaru in abu ya turnuke aliyu ake nema ya warware domin annabi ya ce ana madinatul ilmi aliyun babu ni ne birnin ilimi kofan ilimi na aliyu mutum da yake haka ne ba zai iya dabaibaye kansa akan sunnan abubakar da sunnan umaru ba ka yarda mu naɗa ka ka tafiyar da wannan al'umma akan kitabu wa sunna da sunnatu Abi Bakarin da sunnatu Umar ce na yadda zan tafiyar da al'umma akan kitabu wa sunna sai ya shiru sai ka ce to dawo nan zo Usmanu za mu naɗa ka ka zama khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Abubakar da Umaru amma da sharadin zaka biyar da wannan al'umma akan kitabu wa sunna da sunnatu Abi Bakar da sunnatu Umar ka yadda na yadda zan biyar da wannan al'umma akan kitabu wa sunna da sunnatu Abi Bakar da sunnatu Umar ka yadda eh kawo hannunka shi yasa aka yi masa mubaya'a akan wannan ne dole a musulunce daga annabi sai Abubakar dole a musulunce a sunnance daga daga annabi sai abubakar khairu hadhihi ummati ba'da nabiyya abubakar daga shi kuma sai umaru duk wanda ya saba wannan ya saba wa Allah ya saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma daga nan in ka ce aliyu shine mai bin usmanu wajen daraja baka yi laifi ba in ka ce usmanu yake bin umaru in ka ce aliyu ne ke bin umaru ba ka yi laifi ba in ka ce usman ne ke bin umaru ba ka yi laifi ba a nan kam amma dole ne daga annabi sai abubakar dole ne da abubakar sai umaru amma kun sai na ali ke cewa duk mutumin da aka ji yana cewa yana fifita na kan abubakar ku kawo shi in masa bulala tamanin ya yi ƙazafi ya yi ƙarya a yi masa bulala tamanin kuma kan a karɓi shaidarsa saboda kiyaye martaba saboda kiyaye martaban ofis to saboda haka kun ji abin da yasa ba a ɗauke shi ba waɗannan abubuwa guda biyu na rashin bin tartibin ofis ba fa laifi yayi ba a bai bi ofis ba bai ba matsayin abubakar matsayinsa ba bai ba umaru matsayinsa ba ko ba laifi yayi ba domin ilimin dukkan abin da yake damusa iri wajensa suke kuma ya warware to ya kamata mutane su girmama na gabansu shi ne sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fika shekaru musulmi dole ka bashi haƙƙinsa wanda ya fika sanin alkur'ani dole ka bashi haƙƙinsa wanda ya fika sanin hadisi dole ka bashi haƙƙinsa wanda ya fika sanin ilimin addinin gaba ɗaya in kai baka kai shi ba to dole ka bashi haƙƙinsa in dai kana bin sunnan manzon Allah in ka ki wannan kayi manzon Allah tawaye sallallahu alaihi wasallam wa inna allaha bikum larahufur rahim وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يطوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي نزل على العبد آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم to Allah ce yana kira ina mutum wani mutum ne za a samu ya ba Allah rance kardan hasanan rance ko mai kyau wato rance mai kyau ya zama baka gori in ka ba da sadaka ko bata baka bakar magana wanda ka bashi sadaka ko baka musguna masa baka bata masa mutunci to waɗannan duka shine kardan hasanan kuma ka bayar zuciyarka saboda Allah ko ba ya ciki kardan hasanan kenan in kai haka bai za'ifuhu lahu sai Allah ya ninninka masa ya ninninka masa ya ninninka masa lada lada to ya zai hula walau ajrun karim sai Allah ya bashi wani irin ladan da ba a san wani iri ne ba anan sai yahudawa suka ce Muhammadu ya ce Allah ya haramta riba kuma ga Allah da kansa yana ba da riba ya ce an ba da kadan zai ninninka zai ninninka kuma gashi yana neman a bashi rance Allah ne zai nemi rance Allah ashe Allah ya zama mai neman rance kenan wajen mu mun zama mu ne masu dukiya yau Allah shine mai mai talauci subhanallah قد الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلوا الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذا su shawuta su yahudawa masu wannan muguwar magana cewa Allah yana neman rance to talauci ne ya same shi ya mu ne masu wadata to wannan kafirai to saboda haka Allah yana neman a bashi rance tunda Allah yana neman a bashi rance wanda ya hana a yi bara ya hana a yi sadaka ya zo manna illil khairi mai hana alheri ke da mai shikiri asimin mai yawan laifi shi su waɗannan miskinai da za a ba su sadakan nan da Allah ya lissafa su inna masadaka zil fuqara wal masakini wal amil alaiha al mu'arraf wal mu'allafati qulubu fil riqab wal gharimin fi sabili sabili to waɗannan fakirai da miskinai da marayun nan ubangiji tabaraka ta'ala suna gida in an je yaƙi an yi gani an samu ganima dole sai an ɗiba musu rabonsu a ciki واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل sannan in ba samu yaƙi da jihadi an samu dukiya an ba su ba to sai a samu fidda zakka in an fidda zakka a riba a ba su in ba samu zakka ba a samu fai'u wato inda aka kori kafirai suka gudu suka bar dukiya ba yaƙi ba nan ma in an raba a ba su to in yau babu ganima na, na yaƙi babu fai'u na yaƙi babu zakato ya za a yi a ba su waɗansu abubuwa sai Allah ce yanzu kan sai a bani rance in ba mutane na a bani rance in ba mutane na to in ya karɓi rancen ministoci zai ba ko sarakuna ko gwamnoni ko miloniyas wannan miskinan za a ba ta saboda haka waɗannan miskinai da kuke gani wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lausa daga sa'il ma abla marraddahu in dai mai bara ko mai roƙo abin da ya sa shi roƙon nan ya sa shi bar nan in dai gaskiya ya matsu ne yake wannan bara to duk wanda ya kore shi ba zai samu rabon lahira ba araita allazi yukazzibu bid-dini fadhalika allazi yad'u al-yatima wala yahuddu ala ta'am miskin fawailul lil musallin allazina hum salatihim sahun allazina yura'una wa yamna'un ubangiji ce ka san mai kare ta tashin kiyama da sakamako in baka sani ban gaya maka allazi yukazzibu bid-dini fa zalika allazi yadkhulu mutumin nan ne wanda in mara ya zo bara gidansa tun kure tabi gaba muri mai mummunan taurari ubanka ya mutu ya barka tabi gaba ni wuri kore shi wala yahuddu ala ta'amil miskini kuma ba zai kwade shi ba zai bayar ba kuma ba zai kwadaitar da wani mai kyakkyawan nufi ya bashi ba sai aka ce to Allah ubangiji ai wannan kan musulmin da suka yi tashin kiyama ma masu sallah ma ai suna yin haka Allah ce mai sallah in dai mai sallah yayi haka to fa wailul lil musallina azaba ta tabbata akan wannan mai irin wannan sallan da babu tausayi a zuciyarsa baya taimako a cikin zuciyarsa azaba ta tabbata tare da sallarsa to saboda haka mutane kun ji Allah yana neman a ranta masa in ya zo biya zai ninninka man zallazi yaqridu Allah qardan hasanan فيضاعفه له وله أجر كريم zai ninninka masa kuma ba shi wani illadin da bai san iyakarsa ba.
bayan gaisuwa ta da fatan alheri mai yawa kan baya yake shin ya halatta musulmi ya aiki a bankin da yake bayarwa da karɓar riba?
a'a mun riga mun gama da maganan banki fa da ajiya cikin banki da aikin cikin banki da mu'amalar banki duka wani bala'i ne ya same mu wanda ba mu da iko mu fidda kanmu ciki ba mu da iko mu fidda kanmu ciki ba wanda zai ce riba ta halatta don zamani ya juya ba wanda zai faɗa kuma Allah ya ce wa qad fasalakum ma harrama alaykum illa wa turtum ilayhi na riga na yi muku bayanin filla filla abin da na haramta kuma na ce in kun matsu burutura ghayra bagin wala adin fala isma alayk duk wanda ya matsu ya aikata abin nan da na hana saboda matsuwa to shi kenan babu laifi gare shi an bude masa hanyar emergency wato banki da shanin banki na riba ya zama sharrun labud da minu kamar yadda muke faɗa kullum wato dukkan mu ba wanda yake son wuta ko dukkan ba wanda yake son gidansa ya kwana ba wuta to sai tambaya ta biyu wanda suke suna da mamaye game cewa idan da riba ya ɗauki mota akwai mutane sittin a ciki sai ya ɗari duka suka mutu to zai musu azumin wata biyu su suke so ya yi yayi ɗaya yayi
to akan Allah ni ne muna tare da mai gidana sai muka samu tashin hankali har ya kai da iyayen mu sun gaji shirya mu to sai ya fito da takarda ya nuna min cewa ba da mamamu sun zo ba ka takardar na yi bata ka saki uku ta karba ta karanta ya saki da saki uku yaya wannan takardar a ba dai ta riga ta karba ba wato amma an riga an shirya su sannan ya huce sannan sai hannu a juhu dan wata gaban ya bata eh sun nuna ba ta karanta eh ta bai sake ta ba kenan eh da ta riga ta karbi takardar ne da ta riga ta karbi takardar ne masu sulhu suka zo ba su da gurin shiga a fahimta da ta riga ta karbi takardar ne a hannunta sannan masu sulhu suka zo to da shi kenan sulhu bai da wurin shiga ayi saki saki uku amma kuma yanzu da yake yayi ya ce ya fasa saki saboda iyaye da suka suka magana ya fasa saki sai jahilin cinsa yasa ya nuna masa takardar da ba ta da amfani takardar banza
wadanda sai gama da Allah da annabi da darajar manzon Allah an karanta wannan wasiƙa kuma na san wasiƙan ba za ka so karanta irin wannan ba suna nema ne kai musu izini na lokacin da ya zala suke musu irin wannan sa auka musu su a'a ban yadda ba a'a ban yadda ba ai mutum kullum ina gaya muku mu dinnan fa yan dariƙa kan dariƙa muke ma nan dariƙa kan hanya mun san inda muka fito muna ɗauke da kaya istighfari da yawa salatin annabi da yawa la ilaha illallah da yawa farillai da yawa na bibi da muna tafiya mun san inda za mu mun san inda za mu wajen Allah to don mun samu karnuka a bakin hanya suna yin haushi sai mu tsaya da kayan mu akan hanyar mu mun mutar da karnuka suna haushi a bakin hanyar sai mu tsaya ai ba zan bata lokaci ba bai yadda ku kyale su Allah zai maganin su ya hada su fada da kansu da junan su su fada Allah ya kiyaye mu sharrin su shi ma wannan yayi hadan da Allah wai ka musu izinin su dinga karanta wa radallahu allazina kafaru dole ne wannan kam to ya ce malama wa radallahu allazina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira akballahu min italu kana Allah qawiyyan ajid dubu 70 dubu 70 a rika karantawa Allah zai mana maganin kafurai da mataimakan su bayan Allah ta kawo Qur'ani guda uku tace ai mata addu'a da iyayenta kuma da mataimakan su cikin kafirci
ta kawo Qur'ani sadaka guda uku ai mata addu'a amma iyayenta addu'a shi ma Za a yi mata wanda addu'a, insha ta Allah.
ba ya kawo shi ma ya nemi kai mata addu'a ya yi musu ada duka alhamdulillah wanda ba zai ga su ku zo ku zo ku zo ɗariƙa tijaniya ku zo istighfari ne da salatin annabi da la ilaha illa Allah ne umurni a yi su Allah ce yana son mai yi kun ji ko tashi ka zaya za ku yi ɗariƙa tijaniya sai ya shiga ba a fita alƙawari ne tsakani da Allah ba ku bil ahadi ba haɗa da wata ɗariƙa ba a ziyara wasu wani sau da suke cikin ɗariƙa kuma za a kula da sallah a rinka yin ta cikin jama'a in an samu za a girma iyaye musu biyayya za a girma wazifa da jami'in zikirin jama'a an samu jan uwa wasu kuma Allah kafiran lalakum tunan ko ba a shanta ba ko za a sa tsoron Allah a zuciya a gida saboda ya samu daman bin umarnin Allah da nisan ta abin da Allah ya hana za ku iya na baka diga shi tujan ka je ka karba na baka diga shi ka je ka karba duk ma wanda ya ji wannan sharadi ko ina yake inda ya ji wannan sharadi yace ya karba na ba shi dariƙar tijjaniya maza ya nemi muƙaddami ya kama hannunsa ya koya masa yadda zai yi Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu da addinin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya karya kafirci Allah ya taimaki musulunci Allah ya karya kafirci Allah ya taimaki musulunci Allah ya hada kan musulmi Allah ya hada kan musulmi Allah ya karya kafirci ya taimaki musulunci Allah ya karbi addu'a mu da addu'a wanda muke musu addu'a Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya kiyaye mana kasar mu Allah ya ji musulmi maza da mata rayu da batattu albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya rahmar hin duniya da lahira kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka na sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم